أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لحكمنا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومستواه العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام الصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم لتنم يوم لتنم كفر قوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha tara mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأتانا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين to alhamdulillah ka ake taron ayatin ko haka da anzalna ayatin ko da kada anzalna ayatin mubayyana nan za mu tashi ko yawwa لقد أنزلنا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul nur inda Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana wani faifai na bambance alamar imani da bambance alamar kafirci wanda da Allah ya faɗa alamar imani sai ya ce nurun ala nurun ya hadillahu da nurihi mai yasha da ya tashi magana bambance kafirci kuma sai ya ce zulumatun ba'adu ha fawqa ba'adin to ƙarshe Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da gaya mana irin ni'imomin shi da yanda ya halitta ga bayan shi wanda mun kwana a ayar da ke cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rajulain wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir to wa'annan ayoyi da Allah ya faɗa tun daga Allahu nurus samawati wal ardi zuwa auka zulimatin fi baharin lijiyin da kuma ayoyin da ke gaba sai Allah kuma ya jawo hankalinmu kamar an dakata za a yi wata jinjina sai Allah ya ce ya ku masu imani laƙar an zalla ayatin mu bayyanatin haƙiƙa mun saukar da ayoyi mu bayyanatin wanda suke abubuwan yin bayanin hukunci dalla-dalla an faɗi haske da yadda yake shiga cikin zukatan mumini da yadda darajojin shi suke an faɗi alamar kafirci da sifar duhu da yadda duhu ke hauhawa akan zuciya zama cewa ba ta ganin komai Allah ce to duk mun yi wannan bayanin ɗaya bayan ɗaya to don haka ga lissafi nan a gaban ku ku masu imani wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga ya ga dama ya zaɓi hasken sha wanda ya ga dama ya zaɓi kafircin nan Allah ce to mun saukar da ayoyi wanda suke masu yin bayani amma duk da haka kada ka yi ƙoƙari ka rinka ganin kai ka yi ƙoƙari a wajen shari'a baka same ta ba a Allah ne bai kaddara ba ko kana ta gudun kafirci amma baka rabu da shi ba shari'a hannun Allah ce Allah ce wallahu ya ji mai yasha duk da wannan bayanin da aka yi Allah kuma shine fa wanda yake shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqimin ya zuwa ga tafarki madaidaici duk wanda ka gani akan shari'a to Allah ne ya tsora shi kan wannan shari'a duk wanda ka gani ya bace akan bata to kuma bata a hannun Allah take shine ke shiryar da wanda ya ga dama kuma ya batar da wanda ya ga dama Allah ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici na'am ويقولون آمنا بالله وبالرسول وهدانا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين na'am wa idza du'a وإرادوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم مؤرضون to wannan aya da zamu karanta ta juya faifai ne kuma Allah subhanahu ta'ala zai yi maganar munafikai da irin halayensu da yanda ake ja'in ja da su a cikin jin Allah an ce dalilin sauka wannan aya tana da asbabun nuzul guda biyu na farko duk dai kan munafikai ne na farko shine bishiru al-munafiq wannan bishir almunafiq an ce rigima ta hada su tsakanin shi da wani ba yahudi sai ya zama shine bai da gaskiya suka yi ja'in ja aka yi musayan miyau karshe suka yi ittifaki cewa to hukuncin nan su ba za su iya yi makansu sulhu ba dole sai an je kotu to kuma a lokacin a madina kotu biyu akwai kotun musulmi wanda jagoranta annabi muhammadu akwai kotun kafirai wanda ita da yahudawa wanda ita kuma jagoranta shine ka'ab bin al-ashraf shugaban munafikai malamin su kuma to shikenan sai shi wannan bishir sai ya ce shi ya yadda musulmi ne fa amma munafiki yace shi ya yadda a tafi wajen ka'ab bin al-ashraf a yi hukunci shi kuma wannan bayahudi yace a'a iban da ja ko da nake ba yahudi ni na yadda a tafi gun annabin ku annabi muhammadu duk hukuncin da yana yadda da shi sai bishiyo ya ce shi bai yadda ba to ya za a yi baka yadda ba ya ce shi ai ya dan fahimci kwana biyu annabi haushin shi yake shi da haka shi ba za shi ba shikenan ba yahude da yake ya fi bishiyar karfi sai ya kama hannun bishiyar yana jan shi sai an ce gun annabi shi kuma yana dagewa sai an tafi gun ka'abu bin ashraf to an ce wannan aya ta sauka ne akan shi wasu malaman tafsiri kuma suka ce a'a ta sauka ne akan wani wani wani munafiki shi kuma da ake ce mashi mugira ba wa mugira ta bina ashbina shi ubata ba wancan mai imani ne ka san suna na kama shi ma an ce tsakanin shi da sayyidina ali ne karamallahu waja shi mugira da sayyidina ali suna da gona sai dalili ya jawo za su raba gonan nan da aka zo ana raba gona daidai sai mu gira ya ce shi ya ɗaunan wajen bai ma tsaya ya sha wata sai na alibu kawai ya kama aiki sai na ali kawai Allah jawo shi kuma ya ɗauki wannan ɓarin sai ya zama ɓarin da sai na ali yake kamar guri ne haka mai yashi wanda ruwa bai isan gundin an yi shuka za ta iya lalacewa to kuma Allah da hikima daga baya sai Allah ya jarrabu mu gira da kan gona sai ina hali sai zai ce Aliyu ka sai da mun gonan nan sai na ce to ka je ka kewaya ka ga halin da take ka san dai ba ta rike ruwa ba ita shi dai yana so wai shi bukatar shi dai in za su yi mitin ɗinsu na munafukai su zo gona su yi Aliyu bai gansu ba a dai ko sai na Ali daga gona to ka zo aka yi ciniki ya biya gona aka rubuta takarda aka yi shaidu magana ta wuce a bayan kwana biyu ko muna bukai an je mitin a gona sai mu gira ke ce masa ai kun gana ta da mutumin daga gonan nan sai wani ce kai amma dai kai ai ba sakarai irin ka ya za a yi ka sai gona wacce take ta yashi ko inda gishiri yake me za ka shuka a gonar ka zama kawai an cuce ka da haka ka je ka tada ciniki a baka kuɗin ka ya rike bai zo gona ya ga abin da muke ba kaga bai samu goyon baya ba sai dawo wajen Ali ya ce shi gaskiya a bashi kuɗin shi shi bai yadda ba shi kawai a bashi kuɗin shi ya za a saida mai gona mai yashi wanda ba za ta iya noma ko ba za a amfana da komai ba to nan Hussein Ali ya ce to ko baka isa ba ai ko kai ne haka za ka yi to baka isa ba kai aka zo aka raba gonan nan biyu ka ɗauken wajen na haƙura na san nan tana da aibi kuma yanzu aka zo ka ce kana so ka matsa min na saida maka kuma an yi ciniki an biya baka isa ba sai usayen da yau sai aka ce to a tafi kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncin da ya shi kenan shi kuma mu kira ya ce shi bai yadda ba ai shi annabi zalunta shi bai cutar shi annabi zai in an je annabi ba zai goyi bayan shi ka ce a'a mu je sai na alice duk hukuncin da manzo Allah ya yanke ai hukuncin Allah ne sai shi wa aka obe yadda ba sai dai da annabin da a da shi a sai na ali da mugira sai dai a tayi gunka abdullahi ashraf to nan ne hausa yana ali ce to kai kuma ubanka yayi kada ai kamar haka ne kamar sayyidina ali kuma ya tayi gun shugaban yahuda ya mai hukunci ce wallahi baka isa ba to ana cikin wannan jayayya tun kafin su zo sai Allah ya ci gaba da saukar da waɗannan ayoyin da za mu karanta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya rasulallah waɗannan mutane da kake tare da su munafukai wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul suna cewa mun yi imani da Allah ko mun yi imani da manzo wa ada'ana kuma mun yi biyayya mun yi imani da Allah mun yi imani da annabi ko mun yi biyayya in an ce mu yi za mu yi Allah ya ce amma fa daga cikin su sun maye tawalla fariqun minhum min ba'di zalika sannan kuma wasu jama'a daga cikin sai su juya baya daga imani da Allah da imani da manzon Allah da kuma yin biyayya ga manzon Allah kafin shi Qur'ani bai to nan asiri sai ta baki in kayi laifi Qur'ani bai cewa wane yake kaza tun daga bakara annabi kaji sunan Abu Jahl ko kaji sunan Utbah ko Shaybah ko Asib bin Wa'il sai dai in sun yi a koyan nan shi ma Allah sai ce wa minan nasu man ya kula kaza wa minan nasu daga mutane ma wani na cewa kaza to in ka sani ka san da kai aiki to shine shi ma wannan duk wannan rashin kunyar da ya Allah bai wadu sunan shi ba sai ce sun mai tawalla fariqun minhum min ba'di zalika sannan sai wasu jama'a daga cikin su su juya baya bayan haka wa ma ulaika bil mu'minin Allah bil mu'minin Allah ya ce wannan ba mu'minai bane duk wanda za a ce mashi a tafi hukunci zuwa ga Allah da manzon Allah ya ce sai dai a tegun shugaban Yahudawa wannan ba mai imani bane ba musulmi bane inji Allah Allah subhanahu wataala ya ci gaba da tona masa asiri cewa idza du'u ila Allah wa rasuli li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun Allah ya ce wa idza du'u ila Allah wa rasuli idan aka kira su zuwa ga hukuncin Allah da hukuncin manzon shi li yahkuma bainahum dan Allah ya hukunci tsakaninsu idza fariqun minhum mu'ridun sai ka ga wasu jama'a daga cikin suna masu kau da kai suna kin yadda da wannan hukuncin da za a ce Allah da annabi su Allah ya kiyaye mu wa in yakun wa in yakun lahum alhaq yatu ilayhi mud'inin afi qulubi fi qulubihim maradun irtabu am am yakhafun an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal la'ika hum zalimun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in yakul lahumul haq idan kuma ya kasance su ne suke da gaskiya suna ganin eh in an je ko dagun annabi ne suke da gaskiya ya atu ilaihi muzinin sai kaga sun zo gun annabi muzinina suna masu kaskas da kai in sun san suna da gaskiya su za su ai ya rasulullah wallahi wannan ne ya cuce mu ya mana kaza shi yasa an ce za a zo hukunci gunka muka ce a zo to sun san suna da gaskiya kenan amma in ba su da gaskiya su a tegun shugabannin yahudawa don sun san yan iska ne irin sai su masa abin da suka ga dama kawai Allah ya ce to ya rasulullah a fi qulubihim maradun wai akwai rashin lafiyar kafirci ne a cikin zukatansu daman ji a bakar Allah ya ce mana fi qulubihim maradun fa zadahumullahu Allah ya ce a cikin zukatansu akwai rashin lafiya sai Allah ya kara musu wannan rashin lafiya Allah ya ce to wai akwai rashin lafiya ne a cikin zukatansu amir tabu ko ko sun yi kokwanto ne ko suna kokwantan annabtaka ne ya rasulullah am yakafuna an yakhifa Allah alaihim wa rasul ko ko suna jin tsoron Allah da annabi za su yi masa zalunci ne haiku zalunci alfaza zai mana faɗe mashi ko fala haufa min haifin suna jin tsoron za ka yi masu zalunci ne kuma annabi zai masu zalunci Allah ya ce bal ulaika hum zalimun wa'anda ke da irin wa'annan sufofi in an ce aje Allah ya hukunci su kiyarda in an ce manzo Allah zai hukunci su kiyarda to fa azzalimai ne ba masu imani bane Allah ya kiyaye mu da su can cikin suratul tauba haka zaka ji Allah subhanahu wataala yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yahkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce fala sam ya rasulullah na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba su yi imani ba su wane ne munafukai hatta yu hakki muka fi ma shajara bainahum har sai sun shugabantar da kai a cikin abin da ya auku tsakanin su na rigingimu kuma in suka shugabantar da kai a ta fi ma shajara sun malaiku fi anfusihim kharajan mimma qadaita sannan ya zama ba su samu wani kunci ba daga hukuncin da kai masu wai sallimu taslima kuma su miƙa wuya miƙa wuya to a lokacin ne zai zama suna da cikakken imani shi sa Allah zaka ji ya ce ulai ka humu zalimuna wanda ba su yadda da hukuncin annabi ba azzalimai ne su ko zalimuna humul kafirun azzalimai su ne kafirai Allah ya kiyaye mu na'am إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليقوا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ma kadai harfu hasrin kadai kana qaulal mu'minina faɗan mu'minai ta kasance idza du'u ila Allah wa rasulihi idan aka kira su zuwa ga Allah da manzon Allah liya kuma bainahum dan Allah da annabi su yi hukunci a tsakaninsu to dan ka ji wani tarnaki ina masu faɗa da ka abada dan Allah dan annabi sai Allah ya ce kadai faɗan mu'mini idza du'u ila Allah idan aka kira su zuwa ga Allah wa rasuli da manzon shi li hukuma dan ya hukunci tsakanin kowa da Allah cewa li hukuma dan su bi su yi hukunci kaga ya ce Allah da annabi li hukuma dan ya hukunci a ka'ida ko ta larabci idan fa'ilai guda biyu suka zo ka ji an faɗi jawabin aikin fa'ilin to ana magana da na ƙarshen ne inna ma kana qaulul mu'minina ko ka dai faɗan mu'minai idza du'u ila Allah idan aka kira su zuwa ga Allah wa rasulihi da annabi li yahkuma dan yi hukunci to wa kenan annabi kenan Allah ya janye ni ba hina ya hukunci ba ga annabi nan yayi an fahimta da aka raba Allah da annabi abu ne mai wahala ba iyawa an ya kulu sami'ina wa ata'ana kawai abin da ke gaban masu imani su ce sami'ina mun ji hukuncin da annabi yayi wa ata'ana ko mun bi hukuncin da annabi yayi Allah ya ce wanda suka yarda da hukuncin annabi wa ulaika humul muflihun wa'annan su ne masu samun babban rabo a lahira Allah ka samu na cikin da aka yadda da hukuncin annabi shine yadda da hukuncin Allah in yadda da hukuncin annabi shine in yadda da hukuncin Allah irin wannan ya auku shi ma wata rigima ta auku tsakanin wani munafiki da wani bayahudi rigima ta tafi har ta kai gun manzon Allah manzon Allah ya yanke hukunci cewa wannan haƙƙi na bayahudi ne a bashi abin shi manzo Allah ya ce ma wannan musulmi wannan munafikin tashi ku kai ka bashi abin shi a da aka tayi wannan bayo da yace shi yana da magana a je dai gidan Abubakar aka je gidan sai na Abubakar bayana sai ce to shi gaskiya a je gidan Umar dan ya san tsakanin sai na Umar da Yahuda ba a danyen ganye cikin aka je mai da magana Umaru wannan ba wannan ba Yahudan ne kaza kaza kaza kaza kaza sai umar ce to kai ko me kake nufi ya ce a maka an gama wa maganar nan mun je gurin annabi annabi ya yi hukunci ya ce aje a bani kayana yanzu nan ma muna hanyar tafiya a bani kayana ne yace sai an je gun abubakar kuma an zo gun abubakar bai nan shine yace sai an zo gun ka sai magana ya ce kai an je gun annabi sai kun koyar da kai an je gun annabi ya ce annabi ya yi hukunci ya ce ka bashi kayan shi ya ce to ina fitowa sai na umar kawai da ya shiga gida ya ɗauko takobi yana za kawai ya fulla kan munafikin ya share jirin kawai ce mu je gidan shi a ɗauki abinka a baka sai munafikai aka taso ya rasulallah umar ya kashe wani musulmi ya ce a'a ai umar hannun umar ba zai taɓa kashe musulmi ba akwai dai magana wanda Allah ya ce aje duk inda yake a zo da shi munafikai aka ce annabi ya ce a zo da kai ya ce mu je ana zuwa manzo Allah ya ce ya rasulullah wai yanzu akwai magana da mai imani idan Allah da annabi suka yi hukunci bai yadda ba illa banda kisa annabi ya ce sai kisa fa sai shi yasa yace gajiyar da aka yi sun zo waje na an ce ka zo an yi hukunci wannan muna mutum ya ce bai yadda ba wai sai an zo na canza hukunci to ni hukunci na kawai in kashe wanda bai yadda da hukuncin Allah da annabi ba Allah Allah ya ce jinin shi ya zuba a banza to haka sha'anin munafukai yake shi yasa Allah subhanahu wataala ce su masu imani daman da an faɗi hukuncin Allah da annabi ay yaqulu sami'na wa ata'na mun ji ko mun yi biyayya to al'umman ma'aikin Allah mu ma a irin wannan lokacin muna cikin haɗari za ka ga da yawa ga wasu abubuwa wa'inda manzon Allah ya sharɗanta mana kuma malamai suna gaya mana amma sai mu kekashe kunnuwanmu da zukatanmu mu aikata abin da zuciyarmu ke so ka ɗauki tun daga mu'amalolinmu na al'ada za ka iske ga wani abu ana yi na al'ada amma ga abin da Allah da annabi ya ce a yi sai ka ga dai wai ana ta ƙoƙarin dai a'a al'adar nan dai wai ka a ce ba a yi ta ba sai a yi ta to muna son mu zama cikin mukulihu na kuwa wanda fa in kana son ka zama mumini haccin abincin ka sai ya zama irin na manzo Allah maganarka sai ta zama irin ta manzo Allah tafiyarka sai ta zama irin ta manzo Allah baccin ka so lokacin zaka zama mumini amma yanzu ba kai baccin annabi ba a tambaye ka kawai ya annabi ke bacci an baka aiki ya annabi ke cin abinci an baka aiki to wannan abun fa yana iya kokarin janye mu fa ya hana mu zama mu'minai masu samun babbar da haka wajibin mu ne mu koma zuwa ga karantarwa Allah da karantarwar manzon Allah duk abinda aka ce annabi ya ce ayi ayi kawai duk abinda aka ce manzon Allah ya ce a bari wallahi mu bari man yuti rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi annabi Allah ya bi to da kada mu zama irin wa'ancan munafikan ga abin da Allah ya ce a yi mu aikatawa ga abin da Allah ya hana mu ta aikata wai dan al'adar mu ta zo da wannan da Allah yanzu in ka kalla al'adar mu kwaya nawa ce wacce ta daidai da al'adar musulunci kuma kwaya nawa ce wacce ta bambanta al'adar musulunci to abin da muke wajibin mu ko da innaka da babanka suka ce ka yi abin da ya saba ma annabi cewa aka yi fa kai masu tawaye la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq falla wallahu wa rasuluhu ahqqu an yutuhu in kanu mu'minun to amma sai kaga abu ya zo an san al'ada ce ba ta da asali a addini sai ta rigima kanta yanzu dauki al'ada kan aure kawai yanzu da wani zai je neman aure sai ya ce shi shi gaskiya shi ba zai kai kudin gaisuwa ba ni ba ruwana da kudin gaisuwa tunda dai kin yadda kina so na kawai za a je wajen babanki a yi magana ko kwabo ba za a kai ba in an yanka sadaki na biya ya kake tunani ko kuma ka ce ni gaskiya abinda musulunci ya sani kawai sadaki kawai a je a yanka mun sadaki kawai in biya ni duk wani kuɗin kaza kuɗin kaza ni ban yarda da su ba kuma ni ba zan lehe ba in kin zo na maki abin da nan maki da kake tunani ya kake zato yawa mala magana kwandem ta lalace saboda ba al'ada ba amma yanzu wasu yanzu akwai wanda za su iya da aka ce bai da sadaki a ce a to ai da sadaki Allah ya ba shi can gaba amma da an ce maganar lehe ba zai bai a ce to ai aure ba lehe mu ba za mu yarda da wannan ba an ɗaure ma bid'a gindi an kau an tura sunna wanda yanzu a auren nan irin wa'innan abubuwan su suka jawo ƴaƴanmu da ƙannanmu suke zube sun kasa samun mazan aure ba ka da tashin hankali sai hidima za ta kai ka jabira an taso 'yan makaranta duk wa'yan matan nan ba 'yan bodin ko ɗaya dinnan suke kwana duk ba su wuce anguwar ɗayar dutsen reme bakin dutse ba duk cikin wunto suke kwana kai yanzu wannan suka yi fushi suka yi zanga-zanga ba za su kwace garin nan ba to amma ga su nan jibge ko ba su isa aure ba ne to me yasa ba auren ka zo ɗan shagonka bai yi ɗan jarin dubu ɗari ba an ce sai ka biya sadaki sai ka yi lehi sai ka yi kaza sai kai kaza sai kai waye he ka auna shagon nan kaga towa tun ka akai kan lehi hankanta za ka sauki ai ka hakura ba amma yau da iyaye za su sauƙaƙa ma kawunansu duk wata al'ada da musulunci bai tabbatar da ita ba a ture ta wadda ma ya tabbatar da ita haka za ta bada matsala a haƙura da ita kana so eh me aka ce alanika illa bi waliyin wa sadaki ko shahidi adalin aje sadaki ba da dubu ɗari da hamsin sadaki an wuce gurin ko babanta ya yadda ko duk wani ai gangamin mutane babanta ya kira ƴan uwan shi guda uku kai ma kira ƴan uwan babanka guda uku a daura aure illa asar ta yi a roma shin goye matarka kai ɗaki Allah ya sa alhairi me na rigima me me rigima cikin wannan in ka je matarka ce gidanka ne ko ko gidan haya ne in ma ba ta da sutura to ta wuni a daki ai an ce ka ganta tsirara ba shi kenan ba Allah wani in ba a ce da ke nan ba maganar da mace ɗin da samu da kuma da wuya ba ko ya masa ba a garin kalla ko biyu uku ya shi kenan a dai samu sauki wa'annan yawan ƴaƴa matan da suka rasa mazajen aure ai kokarin a shigar da su kuma wallahi in baka yi mamaki ba yau da zawarawan garin nan za su hito sai kaga sun yi kankan da 'yan matan so su ko me yasa an kauce mu koyarwar manzon Allah kin je gidan miji kin ce ke dole inda yake so haka zaki wataƙila ke kaɗai ce ya ɗan ƙuƙuta ai wannan yau ki tada mai wannan fitina gobe ki tada mai wannan jibi ki tada mai wannan ka in ya zo ya ya rahita saboda Allah ga magana ko ko kuma ke kadai ce ya dan ga yan falala ya karo wata kin ta da musiba kin ka ta da bala'i ko ke ba za a yi miki kishiya ba ko jikan mala'ika ku kaga duk irin waɗannan abubuwa kauce makarantarwar manzon Allah mata iyaye su rinka ɗaukar darussa game da manzon Allah manzo Allah ba sai zai aure da sayyida Fatima ba sayyidina sayyidina Umar ya fito yana ku wanda komai aka ce ibada yana da shi annabi ya ce da ka Allah bai mun magana kanta ba an ce wani kaulin ma an ce sayyidina Abubakar shi ma ya fito yana ku Allah ya ce bai mun magana kaulin ta ko da yawa da yawa sun fito suna so amma annabi ya ce ma Aliyu ne ni da aka zo Ali ya ce to Rasulullah ni ban da komai yace je dan samu sadaki ko yayi yace babu annabi ce to ina sulken nan naka alkudami ka je ka sai da shi kai sadaki da shi ma ka ji wanda za a ba shi ake nema a kukuta za a yi sadakin kai me zai hana ka samu wani mutumin kirki wanda za a kukuta a yi sadakin ka bashi Allah ya zauna wanda ba mun yi karatu shekaran jewa ya kunu fuqara ya giru Allah min fadli in sun zama sun yi aura suna talaka Allah zai wadata su daga falalashi duk garin nan wace fa ne gagara babu duk garin nan kowa na ce fa ne sai dai ka ce ba ka yi yanda kake so kawai to dan Allah iyaye mu sauƙaƙa ma kawunan mu in ka samu mutumin kirki yana son tiyarka tana son shi ka je ka bata wanda bata so dan ba za a zauna lafiya ba dan an mata tarbiyya daban wanda ba ita kai mata ba ka bata wanda take so ko bai da komai in suna talaka Allah zai wadata su dan abin da ka samu kai ma ba sai ka ta wani neman katar gado ba kwanta inda ka ga dama wasu kujeru a'a samu katifar dubu biyar zuwa dubu goma jefa musu wani kanin ka ya zamo zanin gado miƙa musu can uwarta ta samu yan tukunya abinci da dan kwana abinci miƙa musu aje Allah ya ma abin albarka wata ran sai kun ga Allah ya masa arziki suna taimakon ku amma al'umma a irin nan kai dole sai an ma'aikata kaza kuma abin da yake wajibin an wulakanta shi shine sadaki yanzu kamata yi a yanzu haka sadakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba matar shi ya kai wajen naira 1800 da wani abu amma ka ji lehe ka ji na gani ina so ka ji kudin gaisuwa ciki to duk a can ne kawai ka zo kana son ya ta sadakin ta 200 shikenan an ɗau ɗari biyu an ba da ala za alheri ɗan yi mata abin da za ka yi mata ɗari biyu ta je ta yi haƙuri ta zauna yadda kai ma na gidan suke haƙuri da kai ba ma mun ki an ce al'ada sai ta kori sunna ga nan kuma ta kori ta yanzu ina sadaki duk duk ko ko sadaki yanzu ba inda za ka ji an ce dubu sittin hamsin arba'in wai ma saboda rashin haƙuri mutum da Allah ta rage wani abu kamar akwai za ka saya a ɗan rage wani abu da Allah wanda kamata yin sadaki dan an kai shi dubu ɗari da hamsin bai tsada ba amma abubuwan da ba na addini ba a ciccire su in an yi sadaki dubu hamsin an yi laihin dubu ɗari uku to ba shi yasa da an yi auren ba yan auren ya ɓaci ga ana ta rigima in an zo in tiriliyan ya bata sadaki in ta shiga ɗakin shi aka samu irha'u sitar an saki labule sun shiru minti biyar ta ci sadakin minti biyar amma wata ana iya shekara da an zo auren ya ɓaci duka ji yana kallon akwatin shi goma sha biyu ina zai samu wani sai a ta zuwa kotu ana rigima al'umma to haka sauran mu'amalat duk wata abu wanda aka san cewa ga irin koyarwar manzon Allah to mu ɗauki wannan mu yi wallahi in muna wannan za mu zauna lafiya amma mun saki wannan mun kama wani son zuciya to kada fa mu ma waccan aya fa ta shahe mu wanda muka gama karantawa yanzu wa idza du ila allahi wa rabbil yaqub bainu idza fariqun minhum mu'ridun yanzu yau da za a zo a ce an yanke an hana lehe an hana kudin gaisuwa sadaki kawai shari'a ta sani kaji yanda mutane har zanga zanga yayi an yi amma ina Allah ya ce dole ya yi kuma yau din nan da za a zo a ce to an mai da sadaki irin yadda manzo Allah yake wa matan shi sadaki duk wanda zai aure ya ba da 1800 shi ma ka je da za a kama zanga zanga to amma in ka canza auren ya kusa kudin sadakin da lehe da na gani ina so a yanzu ma ana yi ko da waye waye duk wannan abu in ka tattara sai ka ji an kashe wajen miliyan ta Allah yanzu za ka auri ya ka curo naira miliyan ɗaya a ce shi ne sadakinta an kai mata wataƙila gidansu ba a taɓa ganin miliyan ba an sai mata ‘yan gona an sai mata wani shago a kasuwa ko an sai mata ɗan wani abu don Allah za ta yadda auren na ya girgi ne amma ka mata akwatina kan aje gidanka da an ɗinki ko kan wata uku an fata-fata da da lehem sai dai abin ma hotuna akwatuna kawai a ɗaki gaba a hankali wata za ta canza kujeru da haka wannan akwatunan za a saida wata ran sai ka ga duk abin da kai ba ko ɗaya ya za a zauna lafiya ba ta ganin abin da kai mata da haka al'umman ma'aikin Allah mu gyara mu gyara abinda Allah subhanahu wata'ala ce inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyakuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah ka sanya mu cikin muflihuna wa man yati illa ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون
Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗi wa'annan kuma ya ce wa man yati illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah wa rasulahu kuma ya bi annabin shi wa yakhsha Allah kuma ya ji tsoron Allah wa yattaqihi kuma ya kiyaye iyakokin Allah fa ulaika humul faizuna wa'annan su ne masu samun babban rabo Allah ya sanya mu a cikin su malaman tafsiri suka ce bin annabin Allah shine duk umarnin da Allah ya bada ka aikata gurgudan ikonka fattakullaha mastafatu wa rasulahu bin annabin Allah shine duk abin da annabi ya umarni ka aikata bin annabi kenan dama akwai abu guda goma sha biyu wa'inda wannan abubuwan su ne bin annabi wanda idan mutum ya kauce mu innan abubuwan to bai bi annabi ba a ciki akwai ita qa'atuhu din bin annabi akwai muhabbatu san annabi akwai ihtiramu mutunta annabi akwai ta'azimuhu girmama annabi akwai ta'azizuhu mutunta annabi akwai ta'aziruhu jin girman annabi a zuci wato azziru wato wakiru akwai tauqiruhu kuma girmama annabi a waje bambanci tsakanin ta'azizi da tauƙiri tauƙiri shine da manzon Allah ya zo na duk mun yi shi tauƙiri kenan ta'azizi kuwa da an ce annabi Muhammadu kowa a zuciya ka ka jiggewan shi da matsayin shi da an ce ya ce kaza zuciya ka ta kambama to wajibi ne wannan akwai muhabbatu tsabagen san shi fiye da kowa la yumin ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in ko akwai muhabbati ahli baiti san mutanen gidan shi da an ce wannan gidan annabi yake to ka so shi ka girmama shi akwai kuma muhabbati ashabi akwai san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun guda goma sha biyu sai ka aikata su ka zama mabiyin annabi Allah suna aikatuwa amma da mun ce ina mafi yawan annabi kowa ya daga mu da haka girmama annabi shine Allah subhanahu wataala ya ce wa man yuti illaha wanda ya bi Allah wa rasulahu kuma ya bi annabin shi ka kalli hikima Allah da yawa sai kaga in Allah na faɗin bin annabi yana kwatantawa da sauran bin annaba sai kaga abin ya sha bamba wani gun sai kaji Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznin lahi Allah ya ce ba mu aiko wani annabi ba sai dan ai mai biyayya amma biyayya da izinin wa Allah to ko wani annabi ke to ba a ce ko ina ba sai Allah ya ce to amma wannan layin ba na annabi bane ne Allah ya ce gaba walau annahum izzalamu anfusahum ja'u ka ko da mutane za su zalunci kawunan suka zo wajenka wastaghfirullah suka nemi gafara Allah wastaghfara lahum rasulu annabi ya sa baki ya nema musu gafara da wajadullah tawwabur rahim za su samu Allah mai gafara ne mai yawan jin kai Allah bai kyale da masa yace fala me rabbika la yu'minuna na rantse maka da ubangijin ka ya rasulullah mutane ba su da imani hatta yuhakkimu ka har sai sun sanya kai ne alƙalinsu da Allah nan gun hatta ya haƙƙi muka yayi daidai da illa li qa'a bi iznillah sallallahu alaihi a je rufa Allah yayi wannan ba da yace kuma sun malaiku ji an mutum kharaja min ma qadaita sannan hukuncin da kai musu ba su ji damuwa a zuciyarsu ba wai sallimu taslima su ni kauya ni kauya daga nan suka zama masu imani Allah ya ce duk annabin da za a bi Allah ne din umarnin Allah ne amma shi na annabi musamman ne kai girma annabi ya wuce gudu sallallahu alaihi wasallam da haka wajibi ne abi manzon Allah wajibi ne a duk abin da annabi ya ce a yi dole ne a yi wajibi ne duk abin da annabi ya hana dole a bar shi ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bi fa'atu min masarati dole ne annabi ya ce a bar shi abu kawai ka bar shi kawai in ya ce abu kuma kai kokarin ya za ka yi ka aikata shi wannan ne fa ya ba sahabbai girma sahabbai ba su fi mu yawan sallah ba ba su fi mu yawan azumi ba akwai sahabin da ya zo gun manzo Allah ya ce ya rasulullah ara'aita idza sallaytu al-maktubat wa sumtu ramadan ko wa ahlaltu al-halala wa haramtu al-harama wa lam azid ala zalika shay'an a'adkhul al-janna yanzu ya ce ya rasulullah ni da in ne sallan nan ta farin la biyar ba maganar nafila ne azumin ramadan abinda Allah ya ce halal ne wanda ya ce haram ne zan shiga aljanna da Allah kai daga cikin wannan tambaya wannan mai kokarin nafila ne da annabi ya ce mai a ina sai kayan azumi to kuma aiki ya samu ita zan shiga aljanna annabi ya ce za ka shiga akwai wani sahabi da ya zo gun manzo Allah ya ci waka sai manzo Allah ya ce ni'ima abdullahi law annahu kana yaqumu al-layl annabi ce ma da Allah da abdullahi ina ma dai yana nafila da daddare kaga mafahumi bai yi to haka za ka yi ta ganin abubuwa kai hatta wajen karatu tsabagen karatu hadisan wallahi yanzu hadisin da wani yaro dan islamiya ya haddace akwai sahabin da bai haddace su ba amma menene suka tsere mana da shi san annabi da jin annabi da girmama annabi su da ya ce ne sai a yi kawai yan sai na abuka Allah ya kara mashi da hadisan da aka rawaita na shi ba su kai arba'in ba akwai sahabin da zaka ji hadisi bakwai hadisi biyar kuma gashi ya rayu lokacin da ake rawaya hadisan bai da hadisan in an faɗa ya ce na manta na manta na manta kwakwalwa ta yi rauni to amma saboda sun zamani da annabi sun ji annabin sun so annabi shi yasa suka samu daraja akan kowane makaluki a al'umma ba ne darajar man yi tsilla wa rasul wa yaksha Allah ya ji tsoron Allah khashiyatu shine kiyaye kaffa kaffa da dokokin Allah in Allah ya ce ka a tsallaka ramin can to ko waje ba za ka yi waya taqihi kuma ya kiyaye iyakokin Allah ya zama yana yin takwa kiyayewa na duk inda yaga zai fada ya kauce duk inda yaga zai fada ya kauce Allah ya ce to masu wannan sukofin ulaika humul faizun wayannan su ne masu samun babban rabo a wajen Allah Allah ka samu na cikin wa aqsamu billahi wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu فأقم أوفى إن الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى يتجاوز مجانا منافقين yana cewa wa aqsamu billahi jahada aymani ya rasulullah munafiqan nan sun yi rantsuwa da Allah jahada aymanihim matukar rantsuwa su ga Allah abinda suke cewa in suka zo wajenka la in amartahum la yukhrijan wallahi idan annabi ya umarce su cewa su fito yaƙi za su fito Allah ta kuce mu da'atun ma'arufa Allah ce a ba ya kun yi rantsuwa ba da'atun biyayya ga annabi ma'arufa ita ce sanannen abu kawai a ce ka fito ka fito din ya fi ka zo kai ta zabga rantsuwa ba ka fito ba fasu bane hum allazina yaqulun la tunfiqu ala man inda rasulillah ko والذين يقول لئن أهرج لئن لئن رجعنا إلا مدينة لئن لئن رجعنا إلا مدينتي ليخرجن الأرض من الأرض فزوبر الله يتوب عليك رنقوا با ذاك إتى رنقوا yawan rantsuwa ma yana daga alaman makareci ka zo kai magana ka ce wallahi ai da aka yi kaza billahi allazi la ilaha illa huwa ai kaza na rantse da girman zatin Allah wallahi tallahi kaza to akwai karya ce ai ita rantsuwa sai gabar ta jawo ai faɗi magana kawai ka tsaya Allah ce da haka sun yi rantsuwa matuƙar rantsuwarsu abin da suke cewa in dai ka umarce su za su fito Allah ya ce ka gaya musu la tuqsimu kada ku yawa rantsuwa da'atun wa qaulun ma'ruf kawai dai biyayya da'atun ma'rufa a hankali na dawo nugu da'atun ma'rufa ita ce biyayya ita ce abun sani kawai inna allaha biyun bima ta'malun hakika Allah madaukin sarki mai sani ne mai bada labari ne bima ta'malun da dukkan abin da kuke aikata na munafunci Allah ya san shi kuma zai muku sakayya da shi na'am قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تعتدوا kenan ما على الرسول إلا البلاغ المبين Allah subhanahu wataala ce kul ya rasulullah ka gaya musu atiullah ku bi Allah wa atiur rasul kuma ku bi annabi to nan gun akwai abin da ya kamata a lura da shi irin abin nan ne da za a yi magana ana nufin ka yi abu ɗaya amma sai a gaya maka girman abu biyu kamar misali yanzu za ka aiki mutum sai ka ce mai wane ka tafi da sauri kuma ka kula ka ce da sauri kuma ka kula ai ka ce da sauri ba yana nufin ka je kai ta watsuwa kana buge mutane ba ko amma cewa ka kula din nan kuma ya jawo hankalinka zuwa ka ce da sauri sauri na natsuwa to da Allah ke cewa ati'u Allah wa ati'u rasula ku bi Allah ku bi annabi kada ka yi zaton wai bin Allah daban ne bin annabin daban a abin da Allah ke gaya maka bin Allah shine bin annabin bin annabin shine bin Allah abu ɗaya ne ina fata an fahimta bin Allah shine bin annabi bin annabi shine bin Allah fahimta wallau Allah ya ce idan kun juya baya game da bin Allah da annabi fa inna ma alaihi ma hummila shi annabin nan dai abinda aka dora mai shine akan shi abinda aka dora mashi ya isar da sako ko wa ma ala rasul illa al balagul mubin annabi ya isar da sako abinda aka dora mai kuma annabi ya isar da sako ba mai shakkun manzo Allah bai kawo sako ba wanda a wanda aka yi hajjatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin arfa yana kan raƙumin shi sai ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha sai ce ala hal ballagtu qalu na'am sai ce allahumma fashhad sai manzo Allah ce jina nan da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne ku ci su kowa ya kiyaye mutuncin kowa kowa ya kiyaye jinin kowa kowa ya kiyaye dukiyar kowa sai ce haramcin su kamar alfarmar wunin ku ne na yau ranar arfa a wannan garin naku na makka a wannan watan naku na zulhaji sai kalli jama'a ce na isar da sakon Allah fiye da mutum dubu ɗaya ce ka isa ka isa sai ya daga ido sama ce Allah ka shaida na isar da sakon ka idan manzo Allah ya daga hannu yayi addu'a yayi addu'a ya sauka ya ƙara cewa ku kula da sallah ku kula da mata ku kula da abubuwan da hannuwanku suka mallaka na isar da sako a ce ka isa shi Allah ka shaida ya fashe da kuka ya kuka ya kuka ya share ya addu'a ya addu'a haka manzon Allah har sai da rana ta kusa faduwa haka haka manzon Allah ya isar da sako mu ma nan mun shaida manzon Allah ya isar da sako ba akwai mai shakku da haka inna ma alaihi ma hummila abinda aka dora mai shine isar da sako wa alaikum ma hummiltum kuma abinda aka dora muku na bin Allah da Annabi shike akan ku ba za a tambaye ka isar da sako ba abinda za a tambaye ka shin ka bi Allah i ka bi Annabi i ko ma inuwa ka zauna ka bi Allah a a ka bi Annabi a koma ranar an neme ka ya hukunci kenan shi yasa duk taron kiyama i da a'a ne kawai a wuce mu Allah ya ce to amma ba duk da haka wa in tu'i'uhu tahtadu idan kuka bi annabi za ku shirye ina masu cewa abi Allah ko mu Allah muke bi akan ko hada Allah da wani shirka ne to gashi Allah ya ce wa in tu'i'uhu in kun bi shi wa kenan domin ka ɗauko karatun aitin da farko ba za ka samu wani suna ba daga wa rasulu har ƙarshe wala ati'ullah wa ati'ur rasul ko fa in tawallaitu fa inna ma alayhi ma humil wa alaykum ma humiltu akwai sunan wani to lamirin wani annabi wa in tudiuhu idan kuka bi shi annabi Muhammadu kenan ta ta du za ku shiryu to bin annabi Muhammadu shine wancan abu goma sha biyu da na faɗa girmama shi mutunta shi san shi bin umarnin shi san mutanen gidan shi san sahabban shi jin shi a zuciya a ganin ido ka girmama shi da sauransu ka ga wancan girmamawa da ake ba annabi wahani na iya ɗaukar kashe to ai munafikai ma na girmama shi Abdullahi bin Ubayyin fa idan manzo Allah ya zo guri da ya zo sai ya miki sai jama'a mu gode mu Allah da Allah ya bamu wannan annabi wanda Allah ya bashi sako yake saukan mai wahayi ayi kaza ayi kaza ana tsu a tsaya abin aji abin da zai faɗa amma da ya koma gehe sai ce ma ƴan uwan shi kun ji na zuga mutumin ku da na zuga shi ba ku ga yadda yake gyara zama ba ai kaza ne shi yasa shi yasa nake mai haka wannan girmama amma wannan zai yi daidai da abu da sai na abbas duk in manzo Allah ya fito sa bai zuni ke tsaye sai manzo Allah ya ce la taqumu kama yaqumu al-ajimul sayyid ku daina kar ku ƙara miƙewa kamar yadda talaka ajamawa suke miƙe mashi gabanin su annabi ya fito kowa na zaune gobe annabi ya fito kowa na zaune haba jibi annabi na fitowa kawai sai abba zai zabura ya miƙe shi haba ya rasulullah aqumu wal qiyamu ilayka fardun wa tarku al fard an la yastaqim ay yumkinu man lahu aqalan rajihun wa ma'rifatin yaraka wa la yaqum ya rasulullah ka sa doka amma na karya ta yace aqumu ni dai wallahi zan miƙe wal qiyamu ilayka fardun domin miƙewa in ka zo dole ne wa tarku al fard an la yastaqim barin farilla zai yiwu ya ce ai mutum yanzu zai yi mallahu akalun ga wanda yake da hankali rajihun cikakke wa ma'arifatin da sanin Allah ya raka kuma ya ganka wala ya kuma ba zai tashi ba zai yi annabi ce to shikenan da annabi ya wuce ani annabi ya sa doka Abbas ya karya ta amma da yake girmamawa Allah ne Allah ya ce to na goyi bayan Abbas kowa ya miki za ka shi tauƙiri ɗin nan da ta'azizi ka rinka jin annabi a zuciyarka kuma a ida ma ka rinka mai wannan kallon ko yanzu ko ko ko talakawa ne ko da honorable ya hito a ranka ɗaya honorable honorable honorable amma da yawa ke karshe ɗan iska jiya wannan haka a kai gaba kaga an samu ta'azimi amma ba a samu tauƙiri ba yawa to shi annabi duka ake haɗa mashi alayhi salatu wassalam wato azziru wato wakiru ku girmama shi ku ji girman shi a zukatan wani sarki ya kulla ma wani sufi ma kirki ya rasa yanda zai yi ya ci sufin na ya kasa sai wani dan majalisar sufi ya ce ai ranka ya mu in muna son wannan mutumin mu ci nasarar shi da mun haɗa shi da annabi an gama magana ya ce kawai ka bari da ya zo zai wuce wani ya kwaɗa ma annabi kira ka ga yanda za a yi sufin ya zo zai wuce kawai ya ce muhammadu rasulullah kawai sai sufi ya faɗi da kyar aka nemo ran shi ka ce to kai ashe rago ne ma yake kai yake duk inda jarumtaka take tsaye nake ji amma da an kira sunan manzo Allah ya ji ban da laka ko ɗaya to haka fa ake son kai ma ka rinka yi ma'aikin Allah amma gun hira ma sai ka ji ana gadama na shi hadisin nan na biyar kala rasulullahi ba haka muke ba sai burin mai shayi mai ka ji ana jan hadisi imamu malik allah ya kara mashi yadda ya zo yana tafiya za shi masallaci wani almajiri shi aka rabu kalla da allah wai ko hadisin nan da aka yi kaza hadisin da aka yi kaza akan hanya mu je masallaci mu dawo ana dawowa masallaci imam malik ina mai zana mutane a kotun nan a kira mun shi yace wannan mai bulala 80 a wata yaka kuma aka ce bulala 20 sai da aka yi mai ce to hadisin da ka tambaya ka ji ka ji yanda yake ne maka haka ne dan ka san daraja hadisin annabi sai ce da na sani da biyu na tambayi imam malik hadisan dan ayi mun bulala 40 a gaya mun su kan ka tambayi malami haka in ka tambayi malami ya ce a ɗauko bulala za ka bari a kawo sai ka canza malami kai ta zagin wannan malami wa in tudi'u tahtadu idan kuka bi annabi za ku shiri ba ku bi Allah ba in kun bi annabi amma fassara abun qul ati'u Allah wa ati'u rasul abun ɗaya ne bin annabi bin Allah ne wa ma ala rasul illa al balagul mubin babu komai ga dan sakon Allah sai dai bayani sai dai a isar da sakon nan mabayyani abin da ke kan kowane annabi ya isar da sakon Allah shi yasa a cikin haƙoƙin da suka wajaba ga manzannin Allah akwai tabligi ma umiru isar da sakon abin da aka umarce su isar Allah ya ba mu ikon yin biyayya gare su wa'adallahu allazina wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله أكبر wannan aya kai ka ce kaman babu lokacin da ya kamata a saukar da wannan ayar ta yi aiki a lokaci kamar irin wannan yanayinmu da zamaninmu da lokacin da muke a ciki saboda shi alkur'ani yana magana ne da farkon duniya yana magana da tsakiyarta yana magana da ƙarshenta duk wannan abubuwan da suke samun musulmi na ƙasƙanci da wulakanta da tozartarwa da cin mutuncin addini da cin mutuncin musulmi wannan ayar za ta gaya mana cewa mun saki karantarwar da Allah ya dora mu ne shi yasa muka gaba da wannan wulakancin da wannan tozartar Allah subhanahu wataala ya ce wa adallahu allazina amanu minkum Allah ya yi alkawali ga wanda suka yi imani daga cikin ku an san dai imani imani da Allah imani da littattafai imani da manzanni imani da mala'iku imani da ranar lahira imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi wannan shine imani ko Allah ya ce to Allah ya yi alkawali ga wanda suka yi wannan imani wanda wannan imani yanzu yanzu aka zo aka bi shi ba mu cika shi ba mu ɗauki kawai imani da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi ko yanzu kawai kana zuwa kayi ta kayan ka je ka dawo sai ka iska makocinka a shago ya tuwo fetur ya balbala maka kayanka ya kunna da wuta da Allah me zaka ce ban yadda ba sai an biya ni haka ne? to ina kaddara da abu mai daɗi da mara daɗi na imani da ita kayi wa haka muke bayan imani da Allah shi ke badawa ba mu yadda ba shi ke hanawa ba mu yadda ba ko mun yadda imani da manzannin Allah abubuwan da suka kawo mun yadda da su duka tsakaninmu da Allah da ka ji abin da ya ma tsauri ka dinga neman wani malami ya shirme sai ka jana an doma mujalladin nan littafin nan mai mujalladi dari da kaza ya ma hadisin nan karin bayani wani malami ne zai ma annabi karin bayani to Allah ya ce yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin wa amilus salihat kuma sharadi na biyu suka aikata kyawawan ayyuka shi amalin salihu a dunkule duk wani abin da Allah ke so ka aikata shi Allah na son gaskiya ka yi gaskiya yana son rangwani ka yi rangwani yana son afuwa ka yi afuwa yana son sada zumunci ka yi yana son tausayi ka yi yana son girmamawa yana son sauki a kasuwanci yana son tausayin talakawa yana son adalci yanzu duk wannan abin da lissafa guda goma nan wanne ne muke muna gaskiya muna rangwamta mu junanmu muna yin afuwa in an mana laifi muna sada zumunci muna yin adalci muna son junanmu Allah ya ce wa amilu salihat shi amalu salih duk abin da Allah ya ce ai kyakkyawa kai to ba mu yi Allah ya ce to waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi kyakkyawan aiki Allah ya yi alkawali daga wajen shi la yastakhlifannahum fil ardi lalle zai halifantar da su zai shugabantar da su a cikin ƙasa kamar sakalafan lazina min qabli kamar da ya shugabantar da wanda suka gabashe su kenan yanzu ne an Allah ya mallaka mana kasa imani da amalin salih kenan yau da za mu dawo mai imani da amalin salih to wallahi wannan kasar tamu wani arni ko wani kirista wallahi bai isa ya motsi ba wai ba nan kusa aka yi daular dan kodiyo bane ba maguza ba yan bid'a ba mushrikai sun motsa to irin mutanen dan kodiyo ba irin mu bane amma bambancin mu da su amanu wa amilus salihat lokacin shehu dan kodiyo an ce an taɓa biyo farawo lokacin daula ta kan kama abubuwa sun aka biyo ana farawo farawo farawo farawo kawai da aka zo wajen wani sai shi ya kawo faɗa ya za a ku biyo bawan Allah me maku me ana farawo ne shi ya manta cewa in aka ce farawo ana nufin wanda ya fata za a yi mai hukunci saboda an daina fata kamar mu ne yanzu ka samu ƙananan yara irin wannan ka ce ma yaro da Allah ina ne gidanka ruwai ya sani na zai kai ka ya fa shari'ar da aka yi kwanan nan amalu sun makafaru wata sa mun manta gidanka ruwai lokacin shehu dan fodiyo sai da ya kai ga tun maguza suna shan giya a koyo su ma sun gaji da sha sun bar lokacin shewa dan fudu da Allah ya saukar da arziki akwai mutanen cikin ƙasar Nijar wanda daula ta kai wajen ce kuma duk mu ma rasa yanda zamu da nonon dabbobin mu nonon dabbobi mu rasa yanda zamu da shi Allah ya fada arziki ko ina nonon ce to da ku rasa azubar an yi almubazzaranci ku je ku kwaba ƙasa ku gina masallaci da nona saboda sun yi amanu wa amir salihati kai ko yanzu nonon kake nema ka sha ya zama aiki sai da ya zama halifofin da shau dan kodiyo tura gwamnoni sun je sun ce ma shau dan kodiyo an kara mu kalla to mu yanzu he dai mu je fada mu zauna ba mai rigima ba a sata ba a komai yace to kuma da fadan makaranta ai ta karatu mu ko yanzu kullum gun yan sanda ana rago da rikici alƙali na rago da shari'a ko kai mai anguwa kai ba mai anguwa ba malamai ma kullum rigima gidanka tafi saboda mun kasa yin amanu wa amil salihat to da haka in muna son Allah ya mallaka mana ƙasa ya zama musulunci ke jagoranci mu musulmi ke da dama to in muna son wannan to mu yi amanu ko mai amalin salih mu so junanmu mu tausaya mu junanmu mu ranka rangwami mu yi afuwa mu yi adalci ka gani yanzu yau duk musulmin garin nan ya muka haɗa kanmu muka ce kowa ya ɗau alƙawli in ɗan uwanka ya maka laifi za ka yafe mashi kuma kowa ya ɗau alƙawli ba zai ƙara yi ma wani laifi ba kowa ya ɗau alƙawli ina rigima to me zai hana mu haka abin da zai baka mamaki rigima addini sai musulmi da musulmi su je gun kirista in ma an faɗi wani abin sai ce to ni ban san shi ba sai an mun bayani na ji wani wani na wani malami na bada labari ya ce wai mutane ne ake rigima za a yi maulidi wayannan su suna son maulidi su kuma wayannan ba sa su ko to shikenan aka je kuma aka yi sa'a DPO kirista ne aka je aka zauna ko me ya kawo ku a wa'annan ne sun zo za su yi maulidi za su yi kaza sai ce to ko me ake a maulidi sai suka ce ai mu muna yin munna ne an haifi annabi Muhammad ya ce eh mu ba a church ana yin munna an haifi annabi Isa to da da hada gu daya suki sai wannan ya magana ce kai na kasa ganewa wanda suna son wannan annabi za su yi birthday shi suna son shi su zauna wanda ba su yi su dawo nan waje sai suka zaman su kuda to sa ta so masu san annabi su tashi wanda ba su annabi shi ya suka zo na gudu ita to ban gane ba ce to ku kuna son ku tada mana hankali ne ku masu san annabi ku je ku yi dama ku don da ya tada muku hankali ku kawo mana shi na to amma da mun so junan mu za a yi wannan musulmi da musulmi ko dan uwa da dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya rigima ta kama su a gida su ɗauka a ce ai suna haya kwar an ɗauko in ya mara daga inugu ya zo wai shine zai yi rigima a wuntuwa ai zai walwala rigima a wuntuwa kuma shi yana cewa haɓa ai sai alƙalin ne ya ɗaure shi ɗan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya wai sai kafiri ya ɗaure shi wai murna yi ya za a yi mu zauna lafiya ga hasada ga ganin kyashi ga neman girma kowa so kake ya rasa kai ka samu idan haka za mu bi Allah to Allah ya alƙawalin in dai mun yi imani mun kyakkyawan aiki la yastakhlifan lahum fil ard abinda wa musulunci ya tanada idan muka bi Allah muka yi kyakkyawan aiki ya ba mu kasa gini yanzu ka isa da Allah wani wani kirista ko wani ba ma guje zai je ne ka ce ga iyaka hawan da zai to a musulunci waye da musulunci ya tanaji idan kirista ne ga irin hawan ginin da zai in ba ma guje ne ga irin wanda zai mota wannan waye da musulunci ya tanaji to kassarin ka hawan motoci masu tsada saboda musulunci ke mulki in za su yi tafiya kar su ga tsakiyar hanya ko duk duk zanin duk yadin da za su sa su daura janjabi dan a gano wannan kiristoci ne ba su da iko kafirai ne ba su da dama jihe da musulunci ya tanaji wannan amma yanzu ka yi saka kawo mota mai tsada ka ce kirista kai ya saya ko ba ma guje kai ya saya ko kai mai sai da shaddoji ya zo ya daga shi a kai wannan irin ta musulmi ce ka isa ba ka da iko ka saki damar ka wallahi duk abubuwan nan da kuka suna samu mun kauce makarantar manzon Allah to shi ku Allah ya alƙawli in dai muna bin karantar wannan zai ba mu ƙasa zai ba mu iko zai ba mu mulki Allah ka gyara mana Allah subhanahu wataala ya ce wala yumakkinanna lahum dinahum allazi wasada lahum kuma zai ba su dama ga addinin nan wanda ya yaje musu zai ba su dama a ta aikata addini a ta bin Allah ko ina yanzu ko iyakaka da addini cikakken addini kulkul yana gan dai da ka ba Abuja baya ka fara shiga hayaniya ko na cika ma wani gun da kaje da kaje ka tsaya kana sallah kawai ga arniya ta yi tarzumi tana kallon ka wannan ko ne da ana waɗi ina cewa ƙarya ne ba ga mun tayi maulidi fatakur muka je wani gari to daidai azuba ne mun tsaya ana za su za a sauke musu kwalle banin giyar mu kuma ce mai mazan mai sallah mun kabbara sallah sai suka zo suka kewaye suna ta sallan ikon Allah duke duke mun gaba an ce mun shiga mota har suka ta tafi suna mana ihu suna tafi to kafar ka ba kenan ina ga kaji America ko Ingila wanda doguwar riga ko za a gani ga wafan ido ya zo da haka kun ga mun saki damanmu ne mu musulmi shi yasa Allah ya maida mu haka wala yumakkinan lahum dinahum allazi salat wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma Allah zai canza musu amintuwa bayan tsoron dan Allah yanzu musulmi ba mu cikin tsoro to Allah ya ce in mun yi imani mun yi kyakkyawan aiki zai canza mana wannan tsoron ya zama zaman lafiya in ka zo yanzu ka kwanta ba ka da tabbacin za a kwana lafiya in ka tashi ba ka da tabbacin za a wuni lafiya kullum aiki kenan duk yadda mutane suke nasu da tayi kiki tayi fas daga kowa ya diya kowa in ma aka matsa ga dan kura ta tarnike ba yi ka tambaye wani ba gaba za ka kifa da gudu wannan shi amintuwa kuma mu muka ja ma kanmu wala yabdilun min amin ba'da fawqin amin Allah ya ce to idan na canza musu in dai sun bi ni zan canza musu ya zama cewa ya abuduna ni la yashurukuna bi shay'a za su dinga bauta mana kai tsaye ba sa hada wani da ni a wajen bauta ashe kaga wannan shirke-shirken da aiki da wannan bid'ance bid'ancen da ake shi ya jawo mana wannan bala'o'in da wa'annan musulmi musulmi a samu musulmi da yana da wata bukata ta duniya ya je ya ɗauki jini ya rubuta ayar Qur'ani a samu musulmi da yana da bukata ta duniya ya ma alqur'ani fitsari musulmi na da wata bukata ya samu takardun alqur'ani ya shiga mota yana sakin su ɗai ɗai ɗai ɗai sai ya gama zubar da su don bukatar shi da biya ko ba a ji watanni ba an yi wannan a jihar zamfara nan kusa da mu nan kwanan nan an yi an ji an gaga qur'ani amma an ɗebi wasu takardun shi an share bayan gida nan cikin mu ba nan nan zamfara so nawa ana tsinta qur'ani a matsayi kirista zai zo jefa maka ne to wannan abubuwan mu muka jawo ma kanmu bala'i da kanmu ko bala'in nan ba zai rabu da mu ba sai mun canza inna allaha la yaghayyiru ma bi qaumin wallahi mu din nan ba dan al'umma annabi muhammadu bane wallahi da ba mu san yadda Allah zai da mu ba wasu al'umma ta waye ma'auni kawai yanzu kasuwar garin nan kawai ka ce tsakani da Allah duk mai tauye ma'auni ya koma gini ka ga dinar da za ka tara in ka ce gun ma'auna su kaɗai ne masu tauye ma'auni kowa a sana'ar shi sun sayan da za a yi so su tauye ma'auni suke Allah ya halakar da su wasu luwaɗi kaɗai suke Allah to yanzu yau daraja ɗan luwaɗi a Najeriya ta fi daraja shehin babban malami yau in kana son ka gani wanda ka san ɗan luwaɗin ne zo bin wa'azin ka kace wani ɗan luwaɗi ne kaza kaza ka kawo shaidu guda hudu ku je ofishin yan sanda ka gani wallahi dai kai zafarta shi ko dawo shi zai gida da an masu waya daga sama kai wannan fa sai a ranka da Allah ka yi hakurin jika kai ko malaye ka kawo hujja wa ya saka kai ko ba ka da wani a sama Allah da kike ke da shi a sama kayi faɗa da shi ba zai kwace ka da haka mu koma mu Allah wa'annan musibin da ke damun ƙasar nan wallahi wallahi wallahi gwamnati ba ta iya maganin su kowaye sai magana dai ba ce Buhari ba ko to wallahi Buhari zai iya maganin wannan musibar ta fi ƙarfin shi bai iyawa gwamnati ba ta iyawa Allah kaɗai zai iya to kuma abin da Allah ya ce mu yi mun kafa an ce a koma mu Allah mun ki an ce a zauna ai addu'a mun ki kuma shi kenan mu dan mu ne shalele kuma ya Allah ya mana abin da yake muke so ya abuduna ni la yashrukuna bi shay'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man kafara ba da zalika duk wanda ya kafe ce bayan wannan abubuwan da na faɗa fa ulai ka humul fasiqun wayannan sune fasikai Allah ya kiyaye mu da fasikanci Allah ka gyara mu Allah ka gyara halayen mu Allah ka gyara dabi'o'in mu Allah ka gyara kasan mu Allah ka gyara al'umman mu abubuwan da suka dame mu Allah kai mana maganin su dan alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sadaka Allah al'azim nan zamu kwana Allah ya mana muwafaqa ga ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akwai tambaya
Assalamu alaikum.
wa alaikar salam wa rahmatullah malam lafiya.
na'am Malam mutum ne aka sa da kana da yarinya.
na'am Shi ne wata ciki na wata.
na'am Shi ya iya yi tsarin ciki.
eh Ni da shi wannan.
to shi dai da ya ciki kamata ya a kai shi kotu in ya taɓa yin aure a jefe shi in bai taɓa yin aure ba a yi mai bulala ɗari ita kuma in iyaye suka zubar da ciki sun yi kisan kai to da haka duk babu malika na sha yin wannan dogon bayani cewa idan aka sama mutum rana da yarinya sa rana ba ɗaura aure ba ne an yi dai alkawali ne an yi agreement za a baka mata saboda yanzu mu kwatanta a hankalci idan kana da ya ka sa mata rana da wuri shikenan an ce sai bayan sallah za a aure cikin azumin nan sai ya mutu za ta kawa za a ba ta gado to ba matar shi bace kenan ko matar shi ce ya za a yi kuma to tun da ba matar ka bace ya za a yi kuma daga sa maka rana da ita kuma ka zo ka kama kwanciya da ita da haka rajihin abu maganar gaskiya in dai ba ana neman in shubha ta auku ba akwai fuskar da malamai ke bada in shubha ta auku to kuma wannan abin yanzu yana ba matasa dama sai na Umar bin Abdul yana cewa to dasulun nasul aqdiyati fa qadara ma ahdathu min al-fujur shubhar da ake badawa sai a ce idan ciki ya auku kada a sheganta dan to shikenan haka gunda masu a ce Allah ya kyauta saboda abu biyu ne ya haɗu abinda shari'a ta sani a aure wali sadaki shaidu ko bayan shaidu kuma sai ma'aurata sai malamai suka ce idan mutum ya tashi neman aure ai zai tura iyayen shi ko amma su dan kai wani aure mun zo wani ne ya aiko muna son wance wance ko to alhamdulillah to ba komai za mu shawara ta kila rana kaza sai a dawo a ce an bada ko da Allah in ka tambayi iyayen nan kun bada shin a zuciyarsu sun ƙudurce sun bashi ta zama matar shi ko ko sun yi alƙawalin sun bashi za su ɗaura mai aure da ita sun bashi za su ɗaura mai aure da ita to ba matar shi bace kina to ya je ya kwanta da ita me yake ne me yake nufi an ce za a bashi ba a bashi ba yanzu ko kai ne ce ka zo gobe ka zo gida ka an shi gobe masara yanzu ina koma gida aka ce wani ya zo ya ɗauko wa masara da hukuncin ɗaya ne to amma idan abin ya auku sai malamai ke ba da wata shubha saboda ba a san a sheganta ɗa sai a ce to ai idan an kalli duk sharaɗan aure kuma sun cika an ce wala nikaha illa bi waliyin to ga ubanta wasa dakin an yanka sadaki watakila ma an kawo ko kuma ba a kawo ba shi kuma sadakin nan an yadda ana iya ɗaukar bashin shi bayan shekara 60 a biya ko shedu watakila da uban zai tafi ya dan da wasu abokan shi ko kuma an ce an bada mun ce to mun gode mun an sa'ala saka da alaiha an yi addu'a to aure ne ake jira kuma akwai babu to he malamai suka ce idan an samu kuskure irin haka ta auku ya yi rigaliman masallaci wannan ya yi rigaliman ɗakin amarya ke ko yawon da ayi liman ya ja ita kulla a tukun za a kai amarya ko mutum kan yi ita kulla a shi ya rigaliman da amarya don an samu irin wannan da a ce ɗan shege ne an yi zina sai malamai suka ce a'a a bari kawai da an ganta da ciki to kai wane haka ta auku ai wallahi kaza kaza a ce mutumin banza mutumin wuri kana da mashin eh kike hawo mashin ku in na ƙara ganin ki gidan nan yana ci mutuncin ki da uwarta ta tashi ni ban ga wancan ta kwana ba a ce gidan mijinta su kuma tan gidan ah wannan me ya kawo ta ai babanta ne ce in ɗauko ta a dawo kwana ɗaya biyu in suka fahimci tana da ciki shikenan a ci gaba da zama Allah ya raya ranar suna yan biki za ji labari yana an wuce gobe to amma wannan shubha ce malamai ne suka fitar da wannan dan kada a shegan kaya to kuma wannan din da aka bada yanzu kuma an ba matasa dama to ya kamata malamai su toshe wannan dama tun da dai daman shubha ce ba ta da gindin zama toshe ta duk wanda ya mota ciki sunan shi mazinaci ya yi zina a hukunta shi don gobe kada wani ya kawo wannan shine abubuwan da ya kamata a kula a yau litinin ko to a tashi a zagaya tallafin marayu na manta a tashi abin nan da haka wannan dai shine matasa a kiyaye wannan kuma shawara ga iyaye abin da zai yi maganin wannan mu ɗauki irin al'adar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ake yi ɗaura aure ake sai a tare daga baya ko da an zo an yi wannan maganar kawai sai a ce ranar juma'an nan ku zo da sai za a ɗaura aure amma biki sai Allah ya kai mu bayan sallah kaga na ɗaura mata aure matar waye da Allah ma za ta dinga yawo kuma in ya zo ma ran nan ya ce ya zo ya ga ɗakin kananta ya ce ni nan zan kwana akwai mai mai magana matar shi ce jira ake a tare kuma dan ciki ya bayyana akwai wani abu to da haka iyaye tunda abubuwa sun ɓaci duk inda aka irin wannan makalkalewar ta samari da yan mata da Allah iyaye su ma kansu kiyamun laili da an nemo iyayen shi an yi magana to a ɗaura aure amma biki sai wata kaza ko sai baɗin su je su ta miƙe ƙawarsu in ma suka miƙe ƙawarsu sosai ba ya kunce su tare ba su da kan za su tare an wuce gwar Allah ya gyara mana alfaran manzo Allah amin Malam direba ne yana cikin tafiya a mota. Da kuma da shi mota. Sai taya ta fata. Mota ba ta hawo hawo shi da mota.
eh To wani direba zai kafara.
ah to ai a motar waye mutu wa ke tuka motar da haka lallai ne wannan wannan wannan direban sai yayi kafara wajibi ne yayi kafara sai dai kuma za a iya ɗaukar kisa ne na kuskure ko shi kuma kisa na kuskure dangi suna iya yafewa kuma suna iya cewa a biya su biya wannan shi ne kawai kalas Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukanmu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha lillahi fatiha ba hasbunallahu ba hasbunallahu ko mun tashi wa ya tsara